من همزه ونفخه ونفثه وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna sudu 25 ga wata na Ramadan hijira shekara 447 wanda ya dace da sha hudu ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida jiya muna cikin bayani akan cikin sautar tauba mun zo ƙarshen aya ta talatin da ɗaya in lokacin ya zo ƙarshe insha Allah yau za mu dasa aya ta talatin da biyu cikin sautar tauba kayan nan tambayoyin da suke nan akwai mai bayanin kaifiya mana ya ne ake motsa yatsa a cikin sallah bayanin farko dai kullum musan yatsa tana kallon alkibla masu cewa ma ba a motsawa dai tana kallon kibla to motsa kuma asali yadda take imma mutum ya yi halka ko ya rike haka shi da hannu a kan haka ba haka ba ne yake a haka hannu yake ko a haka duk bayanin ya zo ana iya haka gaba daya ana iya haka ana iya haka amma hannu haka yake asali ba haka da yake yi ana haka haka kenan akan haka to shi ne kuma a yi hatara da yin haka haka kasa kamar kan nan bariya kan kadan gare kai kan kadan gare yana girgir girgir shi da wata rana albani da mawallah ko abu isa kalhoyi cikin albajiran albani mata iya gudun kaifiyar motsa ya ɗace ya ce wata ran muna sadaka da albani rai mawallah ina kusan shi a shi iya kallo na ina haka ina haka ina motsa a ƙasar sama da yi muka are ya ce kuma na na ƙasa mota sai ce yi ayyanci ba an ce ya habi kuwa ba wannan ba ta hariki ba ne ba wannan rafa ne wani hafatin wa rafa daga sama ƙasa ne ya ce asali gurin motsawa ce tana kalin kibla ba ta wani kibla a tana kalin kibla kuma ake motsa ake motsa tana kalin kibla ba ba ta kwata inda haka ta koma ƙasa kenan in ta haka ta koma ƙasa kenan kuma kai haka a haka take kibla kuma ana motsa ta ana motsa ta eh tana kallon kibla kuma ana motsa ta shine magana motsa ta kenan sai tambaya ta biyu shin daga hannu a duk kabara to akwai ruwaya annabi sallallahu alaihi yana daga hannu dukkan dagowa ko ta sawa wurin kabarori shine fikin albani da mawalla wanda ya karanta safata sallah na albani sai da ya ce za sajada mana ya rafa ya dai ahyana ya ce ahyana wani lokaci kira annabi yakan yi hata wurin sujada ya daga hannu ko bayan ya ruku ya dauko ruwa shi sake daga zuci a yana annabi yana yin haka wata rana ba kullum ba ta kenan ya tabbata a sunna an haka ba dai bane ba amma annabi ba kullum ba yake sace a yanzu da kan sahabi ya ce annabi bai daga hannu wajen sujada eh wannan magana ce dan mu yayi ba kai inda annabi kenan hakuri yake yi kada ba ba korewa to wannan sunna ce ta tabbata wanda ya daida sunna ko wanda bai ba ba mai zargi magana kenan fara sai mai magana cewa an ba shi kyauta ko sadaka ta shinkawa yana yin hudakai da ita abinda ake magana shi muka magana ana maganar wanda sallah ta zo bai mallaka ba an ba shi ma ci ne zai yi ba huda ba amma kai an baka kayan wajibcinta kayan sallah aka baka za a wanda ka mallaka ta hanyar kyauta ko sadaka ko sai ya zama naka kenan tana iya kai ma hudda tan kammala kakayin wajibci a wani muke magana tana wajaba ne sahiyar sallah wani su faɗa rana ta ganin wata almuhimmi dai ittifaki ne duk wanda garin sallah ya waye na sallah bai mallaki ba sama da abinci ya dashi na ranar ko ko in gauro ne bai mallaki abin da ya wuce abincin shi na ranar ba to in baka mallaki ba sama da abincin ka na ranar kai gauro ne kenan zakka ba ta hauka ba ko da ka samu a ranar bakka daga cikin wanda aka ce su bada gane magana da mutane da ake samu wasu ba shi da shi da sa ana kai musu sa yi ce suna da kwasa saraba ba ta hauka ba magana ke musamman wani ka'ida cewa ba wani shubha kan shi duk wanda sallah ta zo garin sallah waye bai da saman abin to a ranar shi bai cikin masu badawa iya daga cikin maciyayi kuma za a baka sadaka ta miliyan goma zakka ta miliyan goma da kuɗi ya baka kamar ka wuce a ranar ka kaba kawo da bai dan kan sun kai sun kai bade magana kenan shi ma haka ne zakka batta zama wanda bishi malaka ba kawo shi ba sai tambaya ta gaba mas'alar nafila eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dasa nafila kai sai ban farilla wannan ruwa ta cikin sahih bukhari ruwa ta tabbata kan hakan kan dasa nafila kai sai ban farilla ya samu wannan abin kamar haka imma ka huta daga masallaci ban farilla ka dawo ko kun hira da wani ko kai sake wuri kai dama ko hagu ko gaba ko baya wanda suka suka wanda da suka san abi dawo annabi ta manzon zai kasa yin dama ko hagu ko gaba ko baya kenan ka sauya da matsayin da kake ciki zai fi son kinka amma kana kare farilla ka tata nafila kai sai auren annabi hana ba a yi ka sake wuri ko kai magana da wani amma ka dasa kai amma ba a hana ba kuma dasa farilla bayan nafila ku gane magana dasa nafila ne bayan kayan farilla kai tsaye ka dasa shi da aka hana ya samu wannan sharadin in ma kayan magana ko kawo ta dawo ko ka sauya wuri na wata an gane sai shi kuma nan gyara ne wani kuskure da mutane suke a nan ma na ga mutane balle yau a lokacin wata neman wannan fadala da annabi ke badawa wanda ya zama na bayan sallar asuba har rana ta hudu lokacin wanda ne ya shiga ya sallar raka'a biyu za ba shi ladan haji da umara ko to wannan fadala kuskuren da ake akwai masu cewa salatu shuru masu abin kalandar da wani saudiya za ka an sa a kwatar hasa a lishara ko shuru wasu suke ɗaukar ha akwai salatu shuru ittifaƙi na al'umma haramu ne haramu ne haramu a yi nafila da shuru ba a nafila haramu ne a nafila da gudu rana babu sabani kan shi abinda wancan ruwa ya take magana ta hatta yusalli subhatu duha rana in ta hudu sai ka sa lokacin wallaha in yayi ta bakin nafila amma kana zamne kana na kana azkar rana tana hudu ka tashi kai farilla kai nafila haramu ne ba yi in ka sauna fadalai bayan rana ta hudu aƙalla ka sa minti goma sha biyar shi ne kamar da usaimi naka albani aƙalla ka sa minti goma sha biyar zuwa minti ishirin to ban kai na fila yanzu kada kana diba ta hudu to zai ka sa minti goma sha biyu ashirin to kwan ka tashi kai zai ka sa wani fadala ta na fila kuma na fila ita ce wannan harkin ko kai raka abu ko kai hudu zuwa takwas ne ita ce dai wannan wallahi ce eh wallahi ce ake amma ba a yi daga ta hudu a tashi a yi in ta hudu ka minti goma sha biyar zuwa ashirin sai ka sadar ta na fila ka kuma ko raka abu ko hudu abin da alaƙa da ramaka dai amma tana hudu a kai nafila haramu ne a tuba ga Allah wannan shi an rama aya 32
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون نعم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله سبحانه وتعالى na ba mu labarin halin makiya addinin Allah kafirai ke yuridun an tufi nuran labi a suna so su bice hasken Allah da baki wa ya aballah Allah kuma yaki illa an yi timin ruwan hasken sai ya cika bai mutuwa kuma ya cika tabbas ya gama ko'in in wannan shi ne cewa suka yi maganganu na batanci da sharri da tushe hanyar Allah ta tsoron tabaki a rika bata ta ana gudanar har abubuwan da ta dace ba ni ya sai nan ka a gani to wannan manuwa ta su ta canza ko soke sukan addini da baka to kuda sun Allah ya ce sun yi a banza Mm, illa ay wa ya Allah Allah ya kiya bis bisa cima burin su illa ay tumu nura sai wannan hasken Allah ya bayyana ko da basu kuma nan bayyana hasken Allah walau karihal kafiru ko da kahure ba sa so abin da suke yi suke da sharikan shi tabbas ya bayyana ɗanwa idan ka diba kullum ƙura'ani ta yi mai tashin kiyama a yau an ka diba da awa suna malaman bida ko gargajiya da mace ko wasu shirka ai da suka gano kiran malaman suna za su rasa abin da suke ci na abinci da girma na damfara abu da yawa da suke ci da addini sun hango idan aka gane kiran da awa suna ba su ba wani abu sai aka gama kai ake halibin masu wannan da'awa da wasu makamin nukiliya yana ga wani kiliya ɗan wa a ce ga wani nan bai san annabu ya ce annabu ba kowa ba ne kowa banza ce kowa ka za ce ha'an bilif ce tare akwai makamun halibu za a wani halibu wani wuce a wani wani halibu a ce ba ka san annabin gaba ɗaya wani kai kake fama ka kare sunna shi abin da ya zo ya wadace ka amma wanda ya rike wani annabi yawa annabi kishi yawa shi kici kai da baka san annabi kawai ba dan kun ba dan ya bata ka wajen musulmi kasa shurare ka su kuma waye kai an ce za ka ahida da a ce ya ɗauki uba ba kowa ba kamar ambalam ya za ka yarda ka dole a gama rigima tsakanin uwaye da iya dole ka tsaya ba to wani makaman suka ta harbawa mutane to ya shirka ka wannan ta kullum a Hausa na su Qur'ani kana magana ƙarya hudu suke bata ya ka bari ƙarya sun yi tayinta sun yi tayinta kuma an gano ƙarya ce kai ma idan kana da iya a gidanka ga wanda ya kula suna ba na dan ba dan ba ruwan ko dan gargajiya za ka gane ba ibani dan ahalu suna da wanda ba shi wajen biye ga uwaye ba shakka za ka gane a aikace ba a baki ba za ka gane me sa annabi da musa annabi akan gargajiya da ahalu suna wajen bin sunnar annabi kare sunnar annabi don abu haka na abu ne yau da ba ya gano ashe ƙarya ce da mutunci to shi gudun lokacin da mutum ya karya da kana ga gaskiya ne wannan sunnar Allah ce kuma ɗabi'a ɗan adam duk da gano kai makarci ne kun ba kai ba mutunci a wajen shi haka aka tuzu aka tuzu da wannan gajiya aka mutunci ta zubi a mutunci suka yi ta ƙarya kuma aka gano ƙarya ce wannan haka sunnar Allah take in dai gaskiya ce kai da kuɗi aikata ta ko ba gane ba an koma bi da kaka damu da suka kaka damu da an ce kaza a yakan gaskiya ka wanda ke zai zai koma wata ran ku yi da shi wannan tabbata haka ne muka kai shakka kan haka nan to haka suka yi ta holi to shi ma annabi haka aka mishi da baka Allah ce suna son su bice hasken da baka amma kuma Allah ya ki hasken nan ya an gani ko da ba sa su wannan haka sunna Allah kaga da mu daga imma wannan sunna kai anan garin sunna kun da shi ta shi ga wannan aya kurin inda aka ta abun wannan aka ta abun wannan gashi nan da yawa da su ake zagi su ake sharan yau su suke kama kuma su kare sunna gaskiya eh na wanda mutum zai zo ya zama malam da Allah ka yi na kada ka na yi maka ni ma mun ni ma ba mu yi wanda ka mun gane ba ba kuma ne ma haka da zai yi kun kake da kun ko ka damu kun haka sunna ta yi kun ka damu kun ka gaskiya kun kenan haka suka yi tai a bita hasken Allah da baka Allah ci Allah ya ki wai aballahu Allah ya ki illa an tubnu rawu sai wannan hasken ya bayyana kuma yin haka walau ka da kafir yace huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shi dai Allah shi ne ya aiko da annabin shi bilhuda wa dinil haq ya aiko shi da shiriya da addini na gaskiya kuma wannan abin da Allah ya yi haka ce da yuzhirahu ala dini kulli dan ya rinjayar da addini na Allah na musulunci akan dukkan addini gaba daya kuma yin haka walau karihal mushrikun ko da mushrikai sun cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna la zawadi al-ard mashariqaha wa magharibaha wa sayablugu mulku ummati ma zuya li minha yace Allah subhanahu wataala ya tattara min kasa a wuri guda na gaggaba su daima ko ina kinta kuma Allah ya mun alƙawali mulkin al'ummata sai ya kai duk inda aka gwada mun gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan al'amari sai ya kai inda duk dare ke kaiwa rana ta kai ya ce ba zai bar gidan laka ko na tanti ko ina wani addinin sai ya shiga wani alƙawarin Allah ta kowane hali wani alƙawarin Allah ne musulunci sai ya girmama shi ne muka ce la yabluganna hadha amr ma balaga al-layl wal nahar wa la tarku la baytan madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah hadha illa adkhalahu hadha ad-din bi izz aziz aw bi zull dalil izz izz Allah bi islam wa zullan yuzill Allah bil kufr yace wannan al'amari kin addinin musulunci sai ya kai duk inda dare da rana ke kaiwa Allah ba zai bar wani gida ba na na ƙasa ne ko na hata ne sai Allah ya sa wannan addini a ciki wannan abin zai wuce da buwaya mai buwaya da kaskancin mai kaskanta buwaya da Allah zai ɗauka addinin musulunci ya kaskantar da kafirci tabbas addini ya ga ko ina duniya wannan tabbas wannan alƙawarin Allah ne ci gaba da يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا فذوقوا ما كنتم تكنزون نعم farko farkon sunna akwai wani malami cikin malaman radio ke cewa ku bar kama su kashe radio ku ji su kashe radio ku kashe radio su wata baiwar Allah tana cikin masu adawa ita ma suna da 'yan gidansu suna matasa ta kai wani ta garu suna a waje ta garu suna a waje yanzu ta dawo shekaru masu yawa ne take ce malam wallahi wani abin mamaki ta ce kahin mu bar garin nan kakanmu in mu kama karadu kwashe mu kwashe mu shi ku kashe mu shi a kashe mata radiyar ta ce yanzu da na zo yanzu ku ta sa raju a gaba kana wa'azi tana shawari na ce to hajiya ba ke jiki ta fi mana ce kamar yarshi mali wace a ɗaya zanen ta ce kamar yarshi mali wace zanen mali mali mali sunna ne gobe mali sunna ne gobe ta ce wallahi yanzu ba ta barin radiyo tana shawararka amma wai ki dai kace a kashe a kashe radiyo sai da dadi sai ta mali sunna kun ya kuna kuna mun kana kuna mun da dadi da wani malami ne ce ku kashe radiyo haka kace musu malamin haka kace musu aka kace ka kan ma ka ma shawari mun gaba daya Allah ke Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani inna kathiran min al-ahbar wa ruban la yakuluna amwala an-nas bil batil da yawa daga cikin malamai masu ilimin da masu bautar cikin al'umma mutane kala biyu ne akwai wanda ya shahara da ilimi kuran wani kuma kurin bautar Allah kuran aka san shi wani mai su ne jagoran al'umma su al'umma suke kallo da kima to ya lake ga maka da yawa wa'annan al'umma an samu malamai sufyan sauri ke cewa kaka ce mace yana yahudawa duk malamin da ya lalace ɗaya ne ba wa mace yahudawa duk lalace ta aka aibarta su aikin ne ba magana baka jinsi ba na yahuda ba ne ba aiki ne malami ya lalace ya ga damfara ci da addini ta guda ne ce ya ce da yawa daga cikin masu bautarsu da masu iliminsu suna cin dukiyar mutane a banza ba kan gaskiya ba yan uwa me yan uwa tsakani ga Allah wanka diba yadda aka sharanta ake damfara da suna addini a ɗora ma abinda ba shi ba a ce sai kayi ko in baka yi ba al'aibanta ka ɓata ba suna kuma da suna addini ko wani malaman su suka kirkira dole kai in baka yi ba kuma sunan kai ɓaci sai wani misali kaddara irin abin da ake wa kanan ƙasashen mu yau aka maka mutuwa dole ya kawo duk kuɗin malamai tun daga kudin sallah sallah ake waye sallah ka dubu waye sallah kan yi ji gida an kai mai tiya uku da jika guda ko da nan sun ka'ida ce haka ne ka'idan wa nan duk wani sallar gawa ya mala kuma su wani malaman ba su ɗaukan gawa ya an kawo ya harba kudin wannan ko da an shirya wanda an dawo suna jira sai an mutu araba wannan haka ne ka'ida duk ana haka ta so wata ka ake ce kafin abu an maida kamar ka'ida ta dole sai an kawo kudin wasiya an maida shi addini in muka huta muka bada ba zage ka ayyukan saka kaga yin ci da addini ne a ran nan baka kare ba in uku sai su dawo ka hudo na uku sadaka uku ko ba shi ka ci wancan satin na yi magana a radio kan wannan masala wani wacce wacce kawai da malam ta wani magana bari da bari a kyale su ta ce a ba kyale su ba kyale su yi aiki ana musa da kyale muna cikin kayan kare wani hewaya yace malam wannan magana yace ni yace na rantsi da Allah idan zuwa da Allah yace malam wannan abin da kake faɗi ni ta shahe ni har yau shekara biyu bashi lumbiya bashi da tsoka kan mutuwa da aka mun har lumbiya ba yace wallahi malam ni yace yace da ita da zuwa da Allah dole ka ciyo bashi dole ka ciyo bashi kuma ka ba zage ga wata ki ga mun ya tabbata bashi anan garin ne a sayarci irin mana kada barci tace uwata ta mutu su biyu na cikin gida wata mata ga ba ta da komai mutuwa ta ba ta da abin hudowa ta ce hitari ba ta gaya kowa ba ta ɗauko kayan ta ɗaki ta kama ‘yan jagwal ta kare kayan ta ta samu kuɗi na saraka ta rike ta dawo gida wayo ta ku ga mutuwa wala ta kace ka ta yadda dawo komai na shirya komai na jikuɗi na ta sa ku ga mutuwa to haka ake kan wani ci da addini wuce wannan sun ɗora musu abin Allah bai ɗora musu ba wannan kuma kamata ku kawo ku taimaka musu haka aka sunanta ku kamata ku kawo ku taimaka mu iyalan mamaci a musu agaji in mai iya ne in mai mace ne a taimaka musu kayan wannan su in wuce haka Allah ƙara annabi sai sanar da ajabu tafar wani shi ya sanar a taimaka musu da abinci ma mamu zan musu mutune nasu tuna al'ada ce ta koma kamar ko addini ne wallahi in wayan da aka tsara inda haka zai wallahi mutumin mutuwa bai samun takeici he ma taimako zai samu na agaji wallahi a nan garin hanzu bana manciya wani bawan Allah bai cikin hali sunna ya shiga mu wannan magana abinda kowa abin kwarai ne bawan Allah ne mun je wajen mutuwar ne ana wani rabu kudin iya faɗa ya ce malam kaga wani iya ya mutu ya ce a mutuwa shi na an zo ana wani abin kudin ya ce wani abokinmu da ya rasu na san mutum da ke ya mutu a wannan ta abin tausayi sauransu aka tara kuɗi mai yawa wurin mutuwar sai shi wani sai ta yi wannan kudin da aka tara ga ya kyada sai zai kwara wani kun yi kwashi iri ana to mai ana ce ya kyada ana zage shi kun yi kulle kulle kudin a cikin rawar ne kulle aka ta zage shi kuna aka ce haka ce a ji a sallah kan aka zo aka kare ana ta zage shi ya ce wallah mai wannan kudin da aka kare sarak da aka kare ya zo ya saya masa dan dawa da hatsewa na abinci cewa malik na ga zama magana ce wallahi yanzu ya rubuwa da Allah ce yanzu halin da muke ce yanzu abin ya jima ya ce wannan kudin ya sai kare ya sai da ana juya ana juya musu ya ce wallahi a yanzu wannan yara ya wa matan arziki ya ce ya saya musu gida ya ce wallahi kare da aka ana saya miliyan biyu na bai sai da ba ya mutu karen su ba gida ba kare an saya miliyan biyu ya ce wala bai sai da fara cikin Allah mai cikawa na wannan yaran ne da kudin sadaka to sun da an haka da ba cikawa ba to wannan ce amma kullun ya gama a rubce ko a wace kullun ya gama a rubce nan ya kawo ne mai kana nan wannan shi ne an kawo an tara kun a zo a sa kudi a envelope ana alfahari a envelope goma goma biyar biyar dari dari a raba kowa wannan isa gidan su wannan shirme ne kuma mu kai musu zayyaka wannan dai wanda zai iya yi haka ya taimaka gaskiya a taimaka wannan kudin an tara ku kwashi a taimaka irin mace a taimaka musu ita za ki kakkun garibin nan ka Allah ya ce ya yi wallafi na amonu ya ku masu imani inna kafiran minan habar wa ruban da yawa daga cikin malamai da masu bauta na da kitab da ya kuluna amwal nas bil batil suna cin duke mutane akan da kai akan banza wasudun an sabilillah kuma suna kange mutane ga hana Allah dan kasa gari kuma Allah ce wallazina yatunzuna dhahaba wal fidda waɗanda suke taskance su ɓoye zinariya da azuha wala fi'unha fi sabilillah ba sa ciyar da ita cikin taimaka ma addinin Allah fa bashirhum bi azabin alim ka ba su bishara da azaba mai tsanani yawma yuhma alayha fi nar jahannam ranar da za a musu lallas ruwa bukhari kun sun ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda bai bada zakar dukiya za a wa wannan dukiya a mata alluna na wuta ana ana gasa shi ana gasa shi gaba da baya sai an sa a wuta an kara da zagi a rika liƙawa a huskar shi a jikin shi shi ne yau yuhma alaiha fi nagarama ran zaka musu lallaci ana ana kona su da wannan wuta a cikin jahannama fatukwa biha jubahum wa junubum zaka mai aka tukwa alkai kamar da aka ce wannan nama lallas a lokacin kamar zaman fer ya an kona danna tsu a huska haka zaka musu kai an sa ta yi a danna a huska ko a baya yace fatukwa biha jubahum wa junubuhum wa zuhurum a kona huskar da hakarkarin da bayan shan malam ke tare daga cikin waɗanda su fata wasu zai samu yake tare wata hikima Allah ana gadi ba dan adam marubuci da gatan karo shi muke yi sai ga muska ya ka fara da fuskar in ya jima mai zai yi sai kawo da kai ya ka ƙorin ninkin ya ƙorin haka da me yin ka shafi kuma zai baya zai baka ya ƙorin baya shi ba duk masu masu dai sai gwaro masu hana abun huskar za a ƙona huska a ƙona haka ƙarƙarin a ƙona garin bayan kuma wannan ana ƙona su kuma ta ruwa da buhari ka musu na ƙarƙaca da maciji iya da zabi batan iya tsararsu ya ta ni ne taskaka da za a halarci kuma na duke a zan maciji ya saraka ya wannan abin da ka ɓoye na dukiya haza ma ka nastu da an fusikun za a ce wannan abu sabar da ake muku da wannan abin abin da kuka ɓoye ne kuka hana wani kuka hana cikin ɗayan ƙaddin Allah wannan shi ne fazuku ma kuntum takanizun ku ɗanɗana azabar abin da kuka ɓoye tunan shi aka cewa idan mutum babban kamu na azaba da dukiya in ka huta zakar dukiya ka kubuta kuma ƙara sadaka ƙarin samun lada wannan fa'inta a cikin sabai ko abu zar ya samu sabanin fa'inta da sauran sahabbai kuma ya kai shi da wannan fa'inta mun kanta ruwa da malakatun da muke na abin nan wannan ne abu zar ya huta a nan sadar salama bayan gari wajen faɗa rana sai annabi ke ce ma abu zar ya abu zar kaga wannan dutsen na uhud ka gaba daya gan shi ya ce wala ba zan yi matar ba a ce na mallaki zinariya ko ta mutum dun girman dutsen uhud in yi bakaci ta kai kwana uku a hannuna ba raba ta ba sai dai abin zan aje kunan dan bashi dan biyan bashi sauransu to abu zar daga ne tsar ɗaukan wuta ya sa cewa kenan shi yanzu duk abin da za ka ɓoye sama da bukatarka saboda abincinka na dukiya iya ga laifi ne wannan abun a sham lokacin ma'auya ya tsaya da wannan aƙida kuma ta ha samun kamawa sai zama tu tsakanin masu kudi da talakawa ana samu ɗan cece kuce kuma ana aibanta masu kudi shi ya kurin baiwa amma ya ci a abu zar wannan an ba a da haƙƙin allah ba ne wannan abin wata ruwa ya ce a wannan aya tana magana ga adada kitabu ne abu zar ya ce a hamu shi almuhim wannan abin ya kasu madina an gaya wa usman bin affan wannan aƙida ta abu zar za ta kafi tana cikin cikin mutane shi kuma shi shi kuma shi kuma wannan ita ce fa'in ta shi ba zai fata wani ba kurin dai abin shi ba zai fata wannan wannan kiran ba kurin duk abin da ka boye wuce bukata ka kurin ka shiga kansu da aka zo madina aka usman kira shi madina shi abu zar wani abin ka haka ci a shi ne ta yi kurin ya da zai kuma yi shi ita da ya kuma kawai wani ya bar mutum gaba daya ya kuma ta kawai a can mala mai cika ya wutar garin gaba daya ya dai zo kurin ɗan kakkewa kurin ya koma wata ran ɗaya cikin magabata ya kita na zo masallaci ne su wani mutum bisan shi bisa abu zarra ba yanzu ko yan jama'a sun jojen shi an ji malaka sun watsi sun bar shi na gaba mai zuwa jan shi shi ɗaya geyi ina zo cin malam ina kan mutane suna kyamma abinka sai kai kai da musar hankali ne eh musar hankali ne duniya ce suke so a kakiyale ba ta kyau ya kawo abun kawo a ya tura kenan a taka kun shi aure shi ba hujja ta abin ta bukata ka kun haramu ne wannan fahimtar shi a nan wallahi Allah shi kare ba ta mishi to da nan fahimtar sahabbai abin da ke zahirin abu boye ta kin taimaka ma addinin Allah ko hana zakka shine ake zargin tara dukiya dan sahabbai sun tara manyan sahabbai sun tara wannan annabi ya aje na shekara ko gana kenan ba a zargin abu illa kai dai kar ka zama to mako ka hana hudda hakin da Allah ka daka mata ka bada kun shi ba mako ci gaba إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الله سبحانه وتعالى كتوى للي إن عدة الشهور كددقة وتني عدد وتني أوجه الله سنة عشر شهر وتابوم شبي كمان يوم خلق السماوات والأرض نعم تم هل السماء قصها كألا تارا وتابوم شبي in zai ga mana adadin wata goma sha amma ha yanzu babu suna kurin wata goma sha biyu kuma hiv mina ha han zan bika hudun bika san ba hiv mina arba'atun su ma ba ci wanda wani ba hurum da watanni guda hudu kuma a cikin sha biyu akwai watanni hudu masu alhurma kaga dai dan kada ka to dole ka maka ne duk ya kai in kashe shi zaka yi har tashi kiyama bai kama kuma dogara Qur'ani sai dai masu kuma kun da ka maka ne eh wata goma sha biyu Allah ce kuma a cikin sha biyu akwai wasu hudu masu al'umma sun ba baga musu ba kana kamata ka neme su ko tunda an gama hudu ne kuma abin da Allah ya ce zalika dinul qayyim wannan watan hudu da hudu na alhurma shine addinin Allah tabbatacce mustaqim dole a kare wa'annan watanni guda hudu kuma yace me fala tazlumu fihinna anfusakum kajwa duk dokoki ne kan ku sake ku zalunci kanku a wannan fihinna a wannan watanni na alhurma kada akwai doka ko mun da kama kana laifi in kai abin da bi dace ba cikin su kaga nan dole ka yarda da sunna an ba ba inda ka samu bayani shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka ruwaya nan annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana bayan hudu ba yake cewa ala inna az-zamana qad istadaraka ya ati yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى و... بين جمادى ورجب بين, بين جمادى وشعبان ثم قال ألا أي من هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير سميه سؤالك عشان حديثي أبن ديكنا annabi da ya wudu ba ya yi sanarwa ala inna zaman kun ga zamani kadistadar yana zagayewa ya kewayo yau makalakar lahu samawatu wa aratun rana har kama kasa zamani haka yake kewayewa tsawon wata goma sha biyu ya ce shekara wata goma sha biyu wata goma sha biyu yan uwa wannan annabi ya wannan magana matsayin shi na annabin Allah juyawa abin yake kuma ya zagawo yadda yake ɗan wanda ya san yan uwa tahiyar dare da rana da canjin yanayin zahi da ɗari iya cikin wannan za kewaya yadda duniya ko take tahiyar canjin wurin da yake kuma zagayewa yake yadda bare ta komo haka ba zai komo daidai haka abin ki zagayawa a wuri guda wa kullum fi falakin ya samu wani ko kowanne akwai orbit falakin alamushi kuma wannan zagayen da yake haka yake zagayen shekara ka zagayo annabi ya ce wannan wata goma sha biyu a ciki akwai wata hudu na alhurma na annabi hijirus ya ce su ne ya ce akwai zasu mutawaliyat akwai uku a jere so ga wata na hudu ba jere suke ba annabi ce uku ne a jere kuma ɗaya da ba ya ce ukun su ne zulƙada zulhijja da muharram su ne wata uku na roma a jere sai ce wa rajaba mudar da rajab na mudar allazi baina jumada wa sha'aba wanda yake tsakanin jumada akhira da sha'ban nan me ya kawo da magana wannan rajaba mudar ma ka wani wurin shi zai muka ayoyi na gaba suna mana bayanin annasi me suke mutanen jahiliya larabawa sun san da watannin alhurma amma me suke yi in suka so zalimta ko zalimcin wani ka ta kankance ka san a wata wannan uku hudu ba ba a yin yaƙi ko da sai zaɓa suna son su yaƙi wata tsohon zamba sai su tashi shirya yaƙi a watan da ba a yaƙi sai su kai maka hari sai su ce wannan za mu ƙara wannan mutum da wata hudu na shekara gare mu ko da mun yaƙi cikin rajab to he mu ɗauki safar kamashin shi he mu ciki hudu haka da ra'ayi ku wannan su da wannan su ne watanni guda hudu na alhurma wanda Allah ya ce fala tazalamu fihin na anfus kan ku zalunci kanku a cikin su to nan maganar wannan gunar shi yanzu wannan aya ce mamsuka ko kuwa mukamace maganar malamai gabata wasu na cewa ganin Allah ya ce kun aƙi mushrikai babu lokaci wasu na ce a'a me fa'idar idan har Allah bai san a kare zai kawo su kuma ambace su kuma Allah subhanahu wata'ala yayi asharu asharu haram shar haram wal humat kashas ko na inda Allah bayani akan ayoyi kaukuce ta wannan alhurma amma in suka yaƙe ba ciki ba yaƙe a ciki dole ba bayani ya gabata don haka abinda ke mahi karhi magana hujjar da jika annabi sallallahu masu cewa masuha ce dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki ya kewaye hawazin bayan bude maka ya kewaye ya kewaye hawazin a cikin watan zulqa'ada suka ce inda kuma an saukar da wani aya ya za annabi kai masa hadisi a'a abinda aka tabbatar yaki ne ta so kahin zulqa'ada kuna san yakin hawazin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude maka cikin cikin ramadan ya kamo hanya yakin hunain a cikin shawwal ana cikin fafatawan ne zulqa'ada ya kama suna kewa da wannan garin ba amma har yake har yau ayi tana aurenta kiyaye alhurma wannan watannin ba za mu hare yaki a ciki ba to amma Allah bai yi hannun ba Allah ya ce in suka yake ku a cikin kuma kuma ku maida amma haƙa zama lahiya ba a tarkali yaƙi a cikin wannan watannin guda uku shi ne magana kenan shi ne fala ta zulmu fi hinna anfusakum wa qatil mushrikeena kaffa kama yuqatilunakum kaffa ku yaƙi mushrikai gaba ɗaya ba na warewa amma suka haɗin kai suka yaƙi ku wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kuma kusan da cewa Allah yana tare masu cin tsoron shi Allah samu cikin lalata ci gaba innaman nasi'u ziyadatun fil kufr يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين na'am innama nasi'u ziyaratun fil kufar kaga nasi shine jinkirta watannin alhurma kenan a wannan shekara za su keta alhurman wata cikin watan alhurma kuma ya su ɗauki wani wata na gaba wai shi da kamacin shi wannan jinkirta watan alhurma ku keta shi ku rama da wani shin annasi kenan ta lace wannan ƙarin wannan annasi shi ma ziyaratun fil kufar kafirci da kan kafirci dan taka doka ce ta Allah ba wannan abin tawili yudallu bihi alladhina kafaru ta wannan abin ake batar da kahurai suka bar hanya yuhilluna wa amanu wa yuharimuna wa amanu kenan wannan shekara za su kenta al'ummai salama da wani kun baɗi kuma su iya nan tun da dai ba matsala yanzu iya nan da al'ummai shi amma za su kenta al'ummai a wannan shekara salama da wani bada in ta zo su kare al'ummai shi to wannan abin da suke yi suna haka mai abin suke haka liwati uddatan maharram Allah wasu na haka in suka keta alwabashi a wannan shekara ya salama da wata wajen su yi daidai su dace da adadin wata hudu da Allah ya haramta wata hudu Allah ya haramta a yake cikin su to sai su keta wata a cikin hudu ya keta guda sai su yi wata guda ya salama da shi su kama cin shi sai su a duka da wata hudu ne ko da mun mun gida ɗayan an marama da ɗayan kenan su suke yi mana anan menene haɗarin yin shari'a da ka shi Allah ga wanda ya haramta zulqada zulhijja muharram daraja kai ne ka dauki safar ko na kace shi ne yanzu kamacin wancan kaga wannan wa kanka shara da kanka ne to wannan abun da Allah shi Allah ce ziyaratu fil kufr qarin ka huje kanka huje eh suna halatta shi wannan shekara su haramta shekara mai zuwa liwati iddata muharram Allah dan su dace da adadin abin da Allah ya haramta na watannin al-hurma fa yuhillu ma harrama Allah suna halitta abinda Allah ya haramta zurina lahum su a amalin an kawata musu wani mugun aiki mugun aiki ne canza shari'a Allah da ka eh canza shari'a mugun aiki ne amma suna ga kamar sun dubara abu ne mai kyau tun da sun yi wata hudun da ba matsala bace ba wallahi la yahdil qawmul kafirin Allah bashi da mutane kawai kan hanya ci gaba يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل التي يا أيها الذين آمنوا لكم إيمانكم malakum mana me same me ya same ku idza qila kum infiru fi sabilillah taqatu ila al-ard amma aka ce ku tashi jihadi fi sabilillah he ku yi wani ku koma kasa nan ma magana wannan ya wakana akan yakin tabuk dan yaki ne annabi sallallahu alaihi wasallama bi tariyaki bi hadal bi irin shi dan shine farkon yaki na tariyar rum kuma ba su zo bane ba za a je tabuk inda suke inda suke mulki a wancan zamanin kuma kuma na yakin ya tashi a lokacin zahi lokacin da ba a san shiga rana ana san zama cikin inuwa cikin itace da hutawa kuma yaƙi annabi ce kuma za a wata tabuk shi yasa nan kayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam in za shi yaƙi duk in za shi yaƙi sai tauriya na ta illa warabi gariya in za a misali za a misali arewa a gada an aka taru annabi ga kuwa dama sai an taru an taru kudu sai yamma kawai gusum in yi gusum can a yi nisa ya zaga ya koma su koma arewa nan mene ne akwai muna hukai masu kai labaru don kasu kai labarin kayan muje su suna dama su na hukai suna gida wasu wuta suna gida ya bar su to aka bar su ya an tafi a yi nisa kuma ya zagara ya sake hanya ba hudun inda za a za ta yi annabi zai bi hudun ka zama da gari ka zaka yi a sai an mutu ake wace kama hanya to amma ganin hadarin yakin tabuk irin abin da za a tankara da haɗarin shi annabi dole sai bayyana kuma aka ce ana buƙatar agajin kowa kowa ka nashi har da mata wata ce warwaro ta bada wata ɗan kunni ta bada kowa ya zama ka gudun wata kudi da dabbobi shi ne usman ya kawo raƙudin dubu dubu ce ga shi sabi da ta ya kawo kudi dubu duka suka suka wa abubakar ya kawo annabi abubakar mukabarinsa gida ce da na bar su Allah da manzon shi shi ba abin da bai gida ba abin da bai gida to shi usman akwai duke ce mai yawa ana annabi ke doka ya juya abin da usman ya kawo annabi ya kalla ya juya ce madar usman mafal ba ba ta ba ta da yau usman ba abin da zaka bayan yau tuki da abin da kai bayan yau an kare da an yi maka ba abin da usman zai samu bala a gaban nan abin ya ka mai yawan gaske duk mafi yawa yake shi shi usman shi da shi yake ya yake tabuka shi wanda ba kawo kaso mai kai a ciki na dabbobi da kudin gaba daya yakin tabuka kenan ana aka ware munafukai da yawa mai da muhimmin munafiki bai san mutuwa na bai san abu to zai ga za a tunkaro rum gadan gadan dole ya rike ya san mutuwa ce ta mace gudu to ka san ake ta bayyana za ta yi rumawa za ta yi kuma a san za ta buka daga madina wajen kira ɗari bakwai da ta buka daga tabuka wajen kira ɗari bakwai ta buka kira ɗari bakwai daga madina nisan wurin an bar gida da yawa suka bayyana akan mutuwa ta dama a cikin rugar za ta bayyana shi gaskiya su ko ba su da iya ko ba su iya ba kaza matsaloli na kuma na iya ba suka bayyana hiri karara an ce mace za ta zo ta hudda kayan ta na ɗaurauran ta take ji a rayuwar ta bada wani ke ce wani ya ga wani da matsala abin abin abin kukunci ya zo iya talla a saya sama abin dan buzun zai bada matsala ta kunci ke da masai da ya sama abin da kowa gudunmuwa ba shi gurgurin shekara ba haka a karkai shi yasa wannan yaron dan gidan Julas Amir ne uban kudi ne mijin uwar shi shi da kaje masallaci kuma shi ke mishi sai ga kurin ko aka bi ka ba bi ka gudunmuwa ba an su gida ce baba ya ce an ya ce na kana kai gudun muhammada suna kaiwa kaiwa ta kai abinda muhammadu ke wajen gaskiya ne jiki ma yi hankali ya ce dai shi jiki ma yi hankali a shi shi munafiki ne iya komin sai ka sallah komin amma munafiki ne to da magana da yema wannan yaran yaro ne aƙida ta zamana ya imanin shi ya zamana yara shi ya rere shi mijin oshi ya ce julas kai kai kai kai kai kai kai julas duk duniya julas ba mai hannu a kai na kaman kai ba wanda ya mun kyauta kaman kai amma yau kai wata kalma in na ɓoye in na ɓoye ka na cutar da addinin Allah manzon shi in na ɓoye ka na cutar da addinin Allah to wala ka shirya zan ga annabi halinka ka shirya zan ga annabi halinka ke ciki kai mu nauki na shi yaro kama na yaje ya rasu da ga shi abinda muka yi da julas julas ne ta kwarai aka sha kira julas ya zo dan ko na mun su man anan ke ma kona su su da su anan ke ma kona su anan man da inda annabi ya kona su kina shi da shi da yazo aka ce julas kai kace kaza kaza kaza kaza ci ni wa kai kai ma sun su bata kaji yaran maza kaji yaran maza duk abin da ya maka ya ka mun bina da mugun zato da mugun shari kamar shari aka ana aibanta yaro kuma yaro ya shi yaro ce ko sai koma ga Allah kai neman Allah in ba Allah ba gudar shi ya koma ga Allah kullum an jima kun ga annabi ya canza wa ya shiga halin wani Julas ya ka karwa karkar ba gaskiya daga ba har wahayi ya san za ta bude ana tsare wahayi ko annabi sai bude da aya يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد سلامهم suna rantsuwa da Allah ba su hudi ba Allah ce hakika sun kalmar kafurci ba musulunci Allah ya tabbatar da ba wannan gaskiya Julas ya kafurci ya kalmar kafurci ya wadi kawai ta sula wallahi da nayi nayi ayyuka yanzu wannan yaro kaga dai ya tabo ta ko a zahiri ya dogara ga Allah amma wannan abin da yayi daga bashi da zai yake ma yaron godiya yace ya tsamo ni da gidan munafici dan tula shi iman anan kuma manzon Allah ne kurum daga Allah ne abin wannan kurum ya gyara halin shi ya zama musulmi ne kwarai ya ƙara girma yaron ma gaba daya ɗan wata kai ce tabu ta tona asirin da yawa daga cikin munafikai sai yaƙi ne mai wahala shi ne Allah ke ce ya ahlazina amanu ya kuma su imani zagara kuma in furu fi sabilillah aka ce ku huta cikin ɗaukar addinin Allah ta ƙasa mai ilil aradi sai ku koma ƙasa ku yi wani ma'ana ku ki huta araditun bil hayati duniya min al-akhirah Allah ce shin kun zaɓi rayuwar duniya ne akan ta lahira kun yi san kenan duniya ne kuka zaɓa akan lahira to ku sani fama mata'ul hayati duniya fil akhirati illa qalil duniya gaba daya an gama akan lahira rayuwa ce il kadan wata ruwa da bukhari ya kawo muslim ya kawo nan sallallahu ke cewa mad duniya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum subahu wa hada fil yam falyanzu bima bima tarja'a annabi ke cewa misali misalin duniya da lahira kamar ɗayanku ya tsoma yatsa a teku a teku in ya hudo ta gami ta ɗoko haka yake misalin duniya da lahira duk irin jin da duk irin abin da aka mallaka a duniya kurawar duniya akan lahira haka take kenan kadda duniya ta ruɗe ku ku bar ɗauka addinin da kuma fi sabilillah shi da fama mata wani hayatun duniya fi akhir illa qalil rayuwar duniya jin daɗin ta ɗan kaɗan ne akan lahira ƙwarai ma na ganin kamata matsaya Allah kan gaba sai mu fasa insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته